نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan ka yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yau ranar sha biyar ne ga watan safar wadanda Allah ya sa suka samu daman azumin kwanaki uku ayyamul bayt sha uku sha hudu jiya da kuma sha biyar yau Allah ya kaba musu ya sa duk an dace amin wannan shi ne majalisi na 58 tun daga fara karatu littafin sunan nasa'i a wannan masallaci namu na ma'azin jabal a wannan yanki na unguwanninmu guda uku fistri a nan kundila birnin kano allah kara mu zarmu albarka da karuwa arziki da kwanciyar hankali da alkhairi to bismillah ma
bismillahir rahmanir rahim أخبرنا علي بن حجر باب من باب الوضوء بماء الثلج والبرد منكر حديث فرق ما شاء الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد wannan hadisi ya gabata hadisi na 60 yana magana ne akan hukuncin alwala da kankara da kuma ruwa wanda yake daskararre yanzu misali idan kana da kankara da ta daskare sai ka ciro ta daga fridge ka bari ta yi sanyi ta dinga zuba dis-dis ruwanta ya taru ka iya alwala da wannan ruwan ne zai hana ta daga harisun domin idan ka ce asfalt kana nufin tsararra har suna kiran fridge tallaja wai mai daskararwa haramtun hadisin ali bin hujur wannan babban malami ne fiƙa mai fiƙa kusan dukkanin malami sun wafaƙa shi haramtun kuma shi kuma daga jarir ibn abdulhamid ibn jarir fiqa shi kuma daga umara ibn al-qaqa karbabbe ne an abi zur'a ibn amr ibn jarir an abi hurairata qala yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance ya kulu annabi yakan ce sallallahu alaihi wasallam Allahumma arsilni min khataayaya بالثلج والماء والبر Allah ka tsarkake ni Allah ka wanke ni daga dukkanin zunubai na shine khataya bisalji da kankarar rahama walma'i da ruwa mai tsarkakewa walbardi da ruwa mai dauke da sanyin sanye zunubi da kuma kwantar da hankali mai zutun Allah ya yafe mai to kaga daga nan ya ɗauko hukuncin ya halatta kenan a yi alwala bima ifat da ruwan kankara yanzu misali ruwan raba kamar raba misali kamar ciyawa a jeji a ƙauye raba ta sauka akan wannan ciyawa sai ka zo ka dinga kakkaɓe raba a cikin kwano ko buta ruwa ya taru raba ne raba mai ake tsammani sanyi ko zafi sanyi za ka Allah da wani raban za ka iya tun da ba ruwa wani wanda za ka ce ba mai tsarki ba a rasu wannan hadisi ya gabata kamar da muka ji babu su'uril kal babu su'uril kal babin da ke magana akan wanjin kare shine wanji menene wanji da hausa saura abin da ya rabu na'am أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات يا قبات حديثي من لما ستين دشيدة أبايا نعم حديث ابن حجر shi kuma ali ibn Mur- ibn Mu- ibn wane ne
musir mushiri daga al-a'mash suleiman ibn mahram al-kahili al-asadi babban mutum suna ce al'amashu kana kalkita na'am kamar littafi ne shi wajen mai kwarin hadda na'am kamar mis'ab ibn kidam suka ce huwa mushaf arabtum an abi razin wa abi salih an abi hurata an samu daga abu hurata Allah ya kara mai da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma yaghsil sab'a marrat na'am idan kare ya yi walaga shine lallagi shine shan ruwa da gefen harshe haka kare yake Na.
da gefen harshe shine walaga ke na'am to ka ɗebo ruwa a kwano za ka yi alwala sai kare ya sa baki ya lasa ko ka ce lashe wani ya lallagi ke Mm.
to shari'a ba ta kyale ka ba sai da ta fayyace maka hukuncin wannan lallagi da kare maka a cikin ruwanka ka kela yadda ruwan ne ka an tayar ka zubar la sai an sa su ke cewa falyuriko ma'ana ka zubar da shi shi ruwan na'am sun malik sannan ka wanke wannan ainihin wannan ƙwaryar saba a marratin hasso bakwai an gane ina son ce na'am na ce la na'am za ka zubar da wannan ruwan ne dalili saboda harshen kare na ɗauke da ƙazantar da shirya ta ƙazantar da haka idan kare ya sa baki na'am a cikin ruwa da za ka yi alwala to ka zubar da shi sannan shi wa- it- shi wannan akushi ɗin ko ƙwarar ka wanke ta ɗaiɗai har so bakwai bakwai ɗin farko wato ka sa ko kuma hudun farko ka sa turbaya na'am kamar da za mu gani a gana
باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه in ka ce ta'asir shi ne kamar ka ce ɗaure نعم an gane ko Mm.
ko tsabtace نعم ta'afir shine wannan babi a hadisi mai lamba 335 babin da ke magana kan ɗaure ko tsabtace hmm?
Mm.
al'ina akushin ruwa a dalilin wulubin kalfi saboda kare ya yi lallage cikin shi Mm.
ba zubarwa kaɗai za ka yi ba Mm.
ƙwaryan ma sai ka sa turbaya ka darje wani darjewa saboda tsabta shi ne anin ta'afir نعم arafon عرفت na'am أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب wannan hadisi hadisin yani abi tayya yace yaji in ka tsallake shi uba kenan yaji daga yana mutarrif نعم shi kuma daga abdullah ibn mughaffal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma amara bi qatl kilab نعم yayi umarni da kashe karnuka kuje da kyau مهم.
sannan kuma wa rakhasa fi kalbi saidi amma yayi rangume game da kare irin na farauta to sheikh malami dr abdulkarim al-khidai ina zuwa sai ce kaga nan idan dalibin hadisi bai tara hadisan ba نعم sai zan bindigan shi yana ganin kare tas tas sai kashe shi نعم wanda kishiyar abinda sakon ke nufi ne kare wanda yake mahaukaci al'akur fitinan ne an gane ko ya tinkaro kanka sai ka kyale shi مهم.
man ba ka mutu sai kare shi ka je ka kashe mishi kare ka san ka gaito fitina amma ya yi rangwami game da ainihin kare irin na farauta karen da mutum ya mallaka don farauta ya ba shi ainihin kariya a gida kiwon dabbobin shi da kuma farauta wasu suka faɗa da hatta gadi idan mutum ya san a unguwa akwai fitinannun barayi da ke hana mutane sakat kuma karen nan kan hana barawo sakin jiki da ya ga fuska bakuwa zai ta haushi barawo kuma ya jiran haka wanda suka tafi a kan ya halatta ka rike kare a irin wannan yanayi amma wanda sai ka bincika ina ka samu na in ba ka ba aji kare a gida baya halatta sai kare iri uku kai mafarauci ne sana'ar ka ce ko kuma ainihin kiwon dabbobinka na'am gadin su nake so da ce ko kuma dabbanka a dawa a takaice in dai karen yana da amfani wajen kawo maka ɗauki saboda barazana ta barayi kuma babu hanyar tsira sai ta hanyar su in ba ka ba aji kare gida mai amfani shi in ba da dalili shar'antacce ba hadisin ya ce amma kashe kare amma ga irin siffarsa ga irin shi to da idan baka tara nasoshin ba kamar da malam ke faɗa ya kuzo musaddasan aina ma ra'a kalmar talaqa lahi talaqat wa qatala wa fi hada mafsadatun azima na fata an gane sakon ko wannan hadisi ya riga ya gabata sannan kuma sai ya ce wa qala sai ya ce to amma me zaka ce game da karnukan nan kiwotattu firda firda da zaka gansu a airport wanda suna iya ma sansanar in akwai kwaya a cikin ko babu irinsu ne in akwai wani makami mai cutarwa su waɗannan musamman aka yi musu wato tarbiyya da kuma training to yanayi ne canza a wannan rayuwarta a haka yi da haka amma asalin rikon kare ba shi da dalili girin da ke kare mala'iku ba sa shi abu ne tabbatar da haka ba za a gami da kare ma gidan shi sam sai in ya shafi irin karnukan da aka ambata tun da babin ya zo da ma kashe kare ta da bayanin da su waɗancan sun saba da wani a ƙasashensu shi na nire a sanya da wahala ka je ka ga misali kamar ƙasashe kamar saudiya ni ban taɓa gani ba misali a faɗin jidda ya ce ga wani kare zai maka iya sama manyan fulani jirgin sama su kipawo su misali na atlanta georgia yanzu jfk a new york kayan samu firar da afirkan karnuka ta bakin malami kare manna ilil kai kuma shi gaba amma mu me rumu da su Allah kyauta haka 'yan sanda suna da su saboda bangaren aikinsu ne taimaka wajen tsaro kwarai da gaske ai babban aikinsu ke nan ma'aikata akan musu horo a horar da su su gane ko akwai bom to in maslaha ta wajabta haka in maslaha da ruwan rayuwa ya zama tu mabannata sun kware wajen mugunta shi kenan sai ku zo da abin da kuke da shi kuma na sani in karen zai iya to amma shi karen nan an sadaukar da shi ne in ya gano wa in ya fashe in ya suka kashe shi cutar ta tsaya kan karen banda mutum kenan ko mai tuce hikimar kai abin ya wuce haka ba akwai karen da yake dan sanda ne zai iya zage kama mai laifi akwai da mukamin so da mukami a ce kwamar kuma kwamar kare wallahi kuwa akwai da ya taba gaya min haka ya taba gaya min wata ran a wata jiha a wata ƙasa a wata ita akwai kwamar kare akwai sajan kare kuma ana tsara mai ya ce ma Allah wadda wannan gaisa ya so ta lalace da wanda ma ta zo mutuwa ta yi wasiya karanta a bar makaranta kuɗi mai nishi kuɗi ma ɗuɗu a ba kare kafici da irin nashi salo ɗin sauraka in akwai larura kamar da muka faɗa ta fuskar zamani bayan da aka iya sai amfani da shi shi hadithi na gaba sauraka ya ce iza walagal kalbu fil ina'i faghsilu sab'a marratin idan kare lallagi a cikin akushi ko ƙwarya to ku wanke ƙwaryar shuɗi bakwai sab'a marratin wa afiru thamina biturab ku ɗaure shuɗi na takwas da turbaya idan kuka wanke shuɗi ɗaya aka sake rawan na farko na na takwas to sai ku sa turbaya ku darje dan a tabbatar da tsarkakuwar wannan ƙwarya kenan نعم عرفتم نعم.
حديث يا جماعة حديث من لمبا 67 نعم أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد أمم.
قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن آه، حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال, وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعكروا الثامنة بالتراب خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب madadin ainihin mai asamin ثامنة نعم saboda dan kace samin adadin ya karu أمم.
tunda bakwai ne أمم.
sai ce ana nufin ainihin na farkon bakwai din farko ne haka ruwan zaka hada su kuma kowane da irin hukunci na tabbatar wannan ruwa din نعم عرفتم أمم.
yake cewa samitu mutarrifan yuhaddithu an abdullahi bin mughaffal qala yace manzon sallallahu amara ya bada umarni bi qatl kilab qala sai ce ma ba rawal to me hada su da kuma karnuka نعم
sai bayanin cewa karen da ake nufi kare wanda yake an alaqur mabannaci mai farmakin kai halaka da kashe mutum amma dangane da kare umuman kuma أمم.
ya ce wara kasafi kalbis saidi amma annabi sallallahu ya yi rangwame game da mallakar karen farauta shine asai نعم
farauta na daga cikin sana'ar kasar mu ta Hausa bahaushe yakan riki kare أمم.
a matsayin kayan farauta نعم har yanzu farauta da muka taso muka sani ta kasar Hausa ana yin ta أنا أمم.
amma yanzu ta haifar da fitina da fada da rigima har ma abin ya yi muni ya fita daga jan da ya kamata kuma galiban in ka je ka ga farautar da hausawa kan yi a wannan lokacin sai ka iske da wahala in ana tsayawa a kiyaye sallah a lokacin al'amura na makuzanci yana da yawa cikin al'amari أمم.
to amma sana'a ce mai kyau in za a yi lokacin sallah a tsaya a yi dabba in aka yanka kai ana rigima a kai a kan gomu sai ga ana rigima ni na kama ba kai ba ne a haɗu ka shi kai abu su a kan dabba to ya halatta mutum ya mallaki kare don farauta a nuna maka farauta sana'a ce da an yadda da ita in aka kiyaye dokoki da sharuɗa عرفتم haka wa kalbin ghanami annabi ya yi rangwame game da wato kare irin na kiwon dabbobi misali ga fulani da wahala ka iskar ga fulani babu karnuka ta hannu نعم saboda wannan suna taimaka musu wajen kiwon dabbobinsu kenan نعم wa qala sannan yace idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin wa 'affiru ath-thamina bit-turab idan kare lallagi an gane ko shine shan ruwa da darafin harshen shi نعم to ku wanke wannan akushin shudi bakwai wa 'affiru ath-thamina bit-turab shudi na ainihin takwas ku darje ku yi dauraya an gane ko Na'am.
da turbaya أمم.
khalafahu abu hurairah sai ke ci abinda ake nufi ihdahun nabita wanda kuma shi yafi shahara cikin rawayin gaba daya نعم wannan hadisi shi ma ya gabata hadisi mai lamba 67 na'am أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
انفرد به النسائي آه، كدبي تفر الأشراف wannan hadisi ne tabbatacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu Allah huna للأمر للأمر فل للأمر يغسله وهو ضمير يعود على الإناء يوينك الشيء أكشي سبع مرات شودي كوكما دوري هر بقي أمم.
ثالث كإذرة كوينكي ka zubar ka sake shi ne saba'a marrat an gane ko ulahunna bitura to amma su bakwai din nan na farkon asa baya to na farkon nan hudun farkon ne ko ukun farkon ukun farkon sai ka sa turbaya ka darje ragon kuma sai ka daure da ruwa to shin sai wani ce to ai a zamanin yau ba sai mun sa turbaya ba muna da chemicals da suke da ƙarfin kawar da wannan najasa irin takare ana ganin turbaya a yi kafa ta takata akwai yiwuwa kusan mai yiwuwa ne wani kudin da magana din saboda yanayin zamani ko ya ce to idan ka ɗauko turbaya ka sa a cikin akushin ba ka jin ka ɗauko ta ƙazanta kuma kenan kasa sai muka ce tunaninka gurgun tunani ne tunaninka karkamanta wannan karantarwa ce ta annabin rahama duk abin da kake da shi na wani chemical a je shi gefe ga chemical nan a bisa karantar hadisan sosalam ka yi aiki da abin da ya tabbata a hadisi abin da kake da shi kai applying din shi amma sai ka fara gabatar da abin da kake da dalili aiki da abin da ya tabbata a hadisi kasancewa shi umarnin annabi ne shi kan shi magani ne gare imani sinadari ne in ba haka sai a waye gare ka ce to tunda a an ci gaba a yau a ake karantarwa musulunci a je ga abuwan zane wannan zai buɗe kofa a ceto daga yamma a daina amfani da asuwaki tun da maclean da toothpaste sun fi iya gusa ba zai yi ba kenan sai mu aje karantarwa addini saboda zamanin ka ka haɗa bin baka da laifi ka fara aiwatar da abin da sunna ta ce sannan abin da kake da shi ya zo daga baya amma lalle karantarwa musulunci shine tsarinka wannan karar ita ce wato abinda ke fayyacewa ne da kai a rayuwa daga nan har kiyama ta tsaya ba ka suka ce ko sassauci ko ja da baya wajen aiwatar da karantarwa a musulun sallama inda wannan al'amari ya tabbata a sunna arafton na'am
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن, عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أبو داود يفيد الشيء حديثي من لما سوى إنه هدو شوى إساق ابن راهب شيني وكنا ابن راهويكو عبدت بن سليمان عن أبي عروبة عن قتادة عن ابن السيرين عن أبي هريرة الله كرمه shi kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya lalligi a cikin akushi ko ƙwaryar ɗayan ku to ya wanke wannan ƙwaryar sab'a marratin wula hunna bitura wannan ya riga gabata a baya hadisi ne gaba babu su'uril hir wanjin mage wanji na kyanwa wanji na kuliya a wata hausa mage ana kiranta mage larabci a ce mata mai a ya ce mata ƙaittatun ƙaittatun sannufa sinuwarfa aha hirratunfa wani sahabi ne aka danganta shi da sunan mage abu huraira tasiri ne ko mukabbar تصغيري منين مكبر دين هرة أما حريرة فعيلة واتو إكرم ماجي كان ماجي كاكا ليتا أبي أرتا تازم أبن دسكي كرا دبا mai cakuɗe da mutum ta saba da shi har ba washe kan yi karin magana son jiki kamar magi kuma tana da son jiki za a ganta bini-bini a jikinka har ka ji malam ka kosa ka kore ta amma ba na jisa ba ce ina hamina tawafi alaikun tana kai kawo ne kuma allah ya kaddara tana da dangi a dawa kusan magen juda kusan magen juda tana cikin ajin irin su damisa aji amma sai allah ya aji wasu a gari wasu a dawa ai kamar ɓauna ne da muke ce saniyar saki ina saniyar ɗaure mun da zama saki ta Allah mai iko sai ka iske kowace dabba ya haɗa ta nan cin cin sa ka ɗauki kare yanzu kare waye dangin kare a dawa a zaki a kura ba za ka ci daban nan kirkeci kirkeci shi ne azib kwarai da gaske jalla jalalu tayyib to babu mace tsakanin kirkici da dila ne ba? da bambanci dila da zib cikinsu wane ne ke kisa ne? kirkici musamman in yana jin yunwa ɗan wanka ne misali shi dila ka bashi malamin dawa ne akwai shi da wayo har suka ce dila in yi je don karama ka kama shi sai juya farsin shi juya jere shi shi bai dai zai shayi ce saboda mutum mugu ne yadda ake faɗa cikin al'amaran bahaushe bai dai je kafa kaina shi saboda kara zo a danne shi ta baya saboda ka sai ya juya jelar shi ya tsoma jelar ya malkaɗo ya tsotsa amma yana kallon ka shi ne bahaushe ke cewa dila sarkin wayo dila malamin dawa mun ambaci wannan ne saboda alaƙar hirartu mage da danginta da ke ainihin dawa babi da ke magana kan abin da mage ta sha ta rage ko? kana da shayi za ka sha sai shayi ya ji madara ko mage na son madara ta tsoma baki ka zuwa ga ta sha ya ta tafi me hukuncin wani abin da ya rage shi za mu karanta
أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد, عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت فسكبت له وضوءا وضوءا فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات حديثنا يا غبات حديثي ne lamba 68 kuma ingantaccen hadisi cewa ita kabshatu bint Ka'b bin Malik ruwayat ce ko cewa Abu Qatada al-Ansari ya kai mata ziyara wata haka ne sannan ambaci wata kalma ma'anar kalmar فسكبت له وضوءا سكبت أي صببت سنزبع من رواه شنو سكبت مكتش وضوء رواه الولاكين نعم أما وضوفة إتكنت الولد سنزبع من رواه الولا دنيا الولد فجاءت هرة سيوتكم وتزو فشربت منه ta sha daga wannan ruwan yana da kyau idan ka ba mage inda ya kana kyau mage a gida in ka bata abinci ta ci ka zuba mata ko da a ƙasa domin ita ma halitta ce za ta bukaci shan wannan abu yadda kake sha ka ni'imto haka ita ma kuma a ƙa'ida duk hanta ɗanyar hanta na bukata a ƙwasar da ita ko da hantar kafin ce ba mutum ba ne أفهمتم؟ طيب to sai dai hantar dabban da gaskiya hadarinta a filin ke mutum ne ke kiyo mace kun san akwai? kiyo mace kiyo to wannan magana ce mai zama amma mutum misali ya ce ya ga maciji ya zo bare zuba mai ruwa ya yi dabaran kama shi la ya tsakaninka da maciji ai sai kisa haka ne?
haka ne sai wanda shirar sai karka kashe shi in akwai yawon musa bayi to wannan tafri'i ne muka ambata na yake cewa sai magen nan ta zo ta sha ruwa fa asgha lahal ina hatta shariban da abu katada ya ga wannan magen tana shan ruwa sai ga a to sai ƙara karkato mata da wato ruwan kun gane ko?
na'am ta sha ƙarar kabshatu sai kabsha mai ruwa ya take cewa fara'a ne an duru sai ga ina kallon shi ina mamaki to ta sha kuma kake karkatar da abin ta sha to sai ce da ni a ta'ajabi na yabnata akhi kina mamakin na karkato ma na karkata ma wannan magen ruwa ta sha yake yar dan uwana mamaki ma kike yi kan abin da ne li hadhihi sami'a minni qultu na qarinna mamaki na'am na'am qala sai yace mata inna rasul to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala innaha laysat bi najasin yo ai mage ba najasa bace إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات إنما كوي للحصر والقصر فقط إن بك سنيبا إتماجي نارجت كما سكيكا وني تكم لكم الطوافات ما تعين سكين فلك سنة زرقا زرقا to ina ne muka samu cewa idan misali ka zo kana cin abinci mage ta ta sato ido kasanta tana da wato shaƙa mai ƙanshin gaske tana jin shaƙan nama za a ganta wani kuma wani irin kira ne za ka yi mata da wasa ta fance ka to tambayar ita ce laraba suna cewa musmusmus
kuma suna da irin nasu ba da irin nasu amma mu dai a hausa in ka ce musmusmus to kira ba ne ba fa miss miss ba wasu na cewa ba miss ake cewa ba mus mus mus kuma za ci to wani lokacin za ka zo ka aje abinci niyyar ka ba ta ci ba kuma Allah ya ba ta sa'a ta ci ta to sai ga mutane suna kyamar cin wannan abin da ta ci to wannan shine abin da ya faru abu kakara ce to menene ai ba najasa ba ce wasu suka ce eh kwarai sun tabbatar da ba najasa ba ce amma muna tsoron kazanta da ke bakinta shikin an huta ai. akwai yau ta kama ta kama bera bera ba shi da matsala ta kama kadangare ta kama kyankyaso sai ta sa baki abinci ka ci a'a ba najasa ba ce granted kama kazanta da ke da ita musamman aka daga nan sai ka tara hadisin kai aiki da shi nan ba na jisa ba ce amma akwai kyankyan ne aiki ai akan bar halal ko dan wani abu kan halatta sannan ka bashi misali yanzu idan ka ga kaza ta cako ba haya ta sa a ruwa kuma ka zo ka duba sam ba wani koyi ba alama shi kan shi ba hanyar narki yaya za ka sha ko ba haka ba to akwai nau'i na kaji abinda kakanninmu ke cewa tsagina gini a tsohuwar hausa kyankyami ke saboda haka ya gaya mata ce kin ga ba na jinsa ba ce ko da kika na ba ta ruwa ta sha karki kazantar da haka ai kawai bai kai kawo ce tsakaninmu sannan mage tana da wani alfanu ne a gida? na ne babban aikinta tana kama bayar na aicewa suka yi inda ya mage na gida to inda ya ce kuka to bera ya sani wani kuma ya ce amma shi kadangare bai santa da kuka wai da kamanni ya santa in ya gandar ta kanshi zai yi amma wai shi kuma bera saboda dolanci bai santa ba zai kuka kai Allah sun yi iko tana kuka magana ta kai jalla jalala to ma sai ka iske akwai wuraren da zaka yi ana samun yara ƴaƴan musulmi su dinga farautar mage suna kama sarki dan Allah menene abinci a wannan gaban la hawla wala quwwata illa billah hadisi na gaba babu suril ha'id to me za ka ce game da wanji na mace mai haila mace mai haila in ta sha ruwa ta rage asha ta sha shayi ta rage asha ta sha nono ta rage asha shine abin da zamu ji nan gaba
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض wannan hadisi ya gabata hadisi mai lamba 70 za ku ga da yawa daga cikin mun ambace su a baya a نعم cikin kitabul tahara da kitabul ma dole hadisi suna da alaka da juna domin kana magana tsarki dole kai magana kan ruwa inda za ku ga kila bambancin hadisi sai mun je kamar misali kitabul salat nan ina fata an gane ko نعم
hadisi ne na uwar mu'minina na Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kuntu ata'arraqu al-arqa ar-ra'u bis-sukun wala bil bil haraka Bis-sukun.
bis-sukun Mm.
arqa ba arqa kace arq sai ba da ma'ana da نعم tace na kasance nakan gwaguyi kashi arabtum na gwaguyi kashi bayan na ci na wanzar da abinda na gwaguya kashin akwai abinda ya saura ciki na nama mazala ya ɗauki wannan kashin da na gwaguya fayyada fahu ya ɗora bakin shi daidai saitin baki na inda na ci wannan kashi haisu wa ato inda na ɗora kuma alhali wa ana ha'id ina jinin haila to kaga sakon ya fito kenan menene hukuncin wanji menene wanji ragowa ba ta gwagwaya ta rage ba kuma ya ci kuma ya ɗora bakinsa a wurin shi ke nuna maka ashe mace mai haila din ta ci abinci ta rage ba za ka ce na jasa ba halin da take ciki wa ya tsaro na ka'anil mahidi kulhuwa adam bai ce hiya adam bai ce matar ba jinin ne kazanta saboda dan ta samu cin jinin al'ada ka ce ba a ci abinci da ita abincin ta ba ta da lalala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gwagwayen kashi da nama ya rage kuma ya ɗora bakin ba to amma sai dai ka sani akwai kuma nau'i na ƙauna ta musamman da yake mana na Aisha Allah ya kara mata yanzu kai a ce matarka saboda ƙauna ka ce mata inda kika sha ruwa ba ne nan za su in sa baki da sha ya za ta ji daɗin ƙauna wani ba sai ka ce mata inda kika sha fura zan juyo daidai setin bakinki my darling ko laifi ne a to zan gaya matan ku wannan kalmar ce musu ya habibati ya raihana ta kalbi kunga idan ba a faɗi matan banza suna faɗi a harkan banza a waje to ba ka faɗa a gida ba sai ka ce saboda ƙaunar ki inda kika sha nono da ki nan nake sun sa baki na aure ta kauna ce ke ma ke mijinki haka misali aure bai kamata ya zama kamar wani na takura da bakin ciki ka dinga mata mutuwa kana zare mata ido da ya kai mene ita ce wa sahibu bil jambi kawarka da take kwibinka sai dai kana da kana da haƙoƙi a kanta kana da haƙoƙi a kanta amma karka mata na takin ku haka an sallar sallama don ya nuna ƙaunar shiga na na aisha allah ya ƙara mata yarda take ba mu da wakil to menene menene shahid na imamu nasai anan haka shi a fili ko menene saur anan menene wanjin ragowa an gane ko to ya ɗora baki ya ci a wurin sallallahu alaihi wasallam tace wa kuntu ashrabu min al-ina na kasance nakan sha ruwa ko abin sha daga ainin akushi fa yadqu fahu haythu wada'tu wa ana haid fahu me yasa bai ce fihi ba Hmm? fahu مفعول به ne منصوب بالالف مدد فيه بالياء فو في فا an gane ko yace wal famu haythul mimhu bana والفم حيث الميم منه بان جبن مالك لذلك تشوفون cikin الأسماء الخمسة da fu da zu da hamu sun su misali saboda kan sai kan dora bakinsa inda na sha ruwa sannan kuma haifu wadatu wa ana ha'idun sau da kama maka bayani alhali ina cikin jinin haila duk da haka wannan hadisi ya gabata a baya ci gaba باب الرخصة في فضل المرأة
wanjin ruwan mace akwai rahusa ai Allah da shi matarka ta yi alwala Hmm?
Mm.
sannan kuma ruwa ya rage kai Allah da shi mai matsalin shi mai matsalin haka misali na أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ma جميعا wannan hadisin da bayani cikakke dai ya gabata can cikin hadisin na 71 نعم
an gane ko Mm.
hadisin Abdullahi dan Umar sahabi dan sahabi Allah ya kara mai da آمين yace kana rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi Umar sallallahu alaihi wasallam maza da mata sun kasance suna yin wanka tare of course mata da miji ake ne نعم karka zo ka ce to ai tun daga wannan hadisi a je abu da public bath wurin wanka maza da mata a wannan kafirci ne ko ka ce sabon Allah ne wanda in wani mutum ya halatta wannan sai zama kafirci a ce akwai inda zaje ko gun wanka ne maza da mata a je kawai a yi tsarki maza da mata a halatta ba halatta ana nufin kai da matarka ku yi wanka tare an gane ko نعم ko ku yi alwala tare Mm.
ruwan famfo ɗaya kuma wannan muhimmin al'amari ne domin zai baka dama ka koya mata abin da bata fahimta ba kai ma ta koya maka misali tana zuwa makaranta a gida ba haka ake ba ai ka bar lam'a karkashin wata awon alal birri wata kowa arabtun sun kasance suna wanka zamanin madrasar sallama jami'an gaba ɗaya wannan hadisi ya gabata hadisi mai lamba 71 na'am باب النهي عن فضل وضوء المرأة babin da ke magana kan an hana yin alwala da wanjin mace wanda hannun kuma an shafe shi aka ba amma hikimar duk da sa'i zai koro maka su kuna iya tuna hadisi mu da makaranta hadisai wajen guda takwas duk mutumin da ya alwala ya kuma ci ko ya sha abin da wuta ta taba ne aka ce سلسلة hadisan guda takwas Mm.
to ma haka hukuncin yake a yanzu ne ba mun ci hadisin an shafe shi ba to me yasa suka kawo ya amma muka ilimi ne gashi ruwaya ce kuma kar ka je ka dauki wato hadisi ɗaya kai hukunci baka kalli dangin sa ba, dan sai ka fara cikin matsala نعم wannan ke ƙara fito maka da manhajiya na malaman hadisi da fito irin nasu Allah ya ƙara musu yadda da rahama Amin.
na'am أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن, سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة madalla to sai ka kawo na gabanin tare suke babu باب الرخصة في فضل الجنب أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تغسل تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد hadisin ya gabata hadisi mai lamba 72 نعم hadisanmu biyu an samu daga ainihin mujallar samun hadisin alhassan ibn amur ko نعم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha yayi hani an yatawadda ar-rajulu bi fadli wudu'il mar'a مم.
yayi hani ga da namiji yayi alwala da wanjin ruwan kyamace
نعم kun gane ko mace ta yi alwala ruwa ya rage of course ta da janaba amma an kuma hadisi mai muna a ya shafa wani مم.
cewa ai shi ruwa ba janabtuwa مم.
yawwa wannan kenan ya gabata hadisa ba sai kuma rukhsa na'am sai kawo rukhsa Mm.
mana karkaji wannan hani kace haka abin yake eh ga hadisi amma shafafe ne hukuncin babu rukhsati fi fadl al babin da ke magana akan an yi rahusa dangane da wanji abin da ya saura na mai na mai jalaba haddathana lay Allah ibn sa'ad al-Masri wala Masri wala Shami wala Irani al-Masri na'am al-Masri suna kinsa mafkharatu Misr na'am ya bambanta da laif ibn abi sulaim shi iraki ne kwarinsa bai kai al-laif ibn sa'ad ba na'am shi wancan laif babu alfalan cikin sunan shi laif ibn abi sulaim Mhm.
ma malami ne jihibidi lakin laysa ka hadha al-laif No.
wal laif huwa al-asad Mm.
fi lughati na'am in kace laif zaki ke zaki ko Mm.
yawwa حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها شوانا عائشة كانت تكسن تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسن أي سنة وانكا تاري تاري دمان الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد أجتن أكشي كوبي دونيا آية حديث يا جبال نعم باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل gwargwadon abin da zai ishi mutum alwala da wanka kenan an nuna maka ba daidai ba ne ka je misali ka bude ruwa a shawa Mm.
wanda shawa ne sai ga wani ya- ya ɓannatar da bokiti da ko bokiti ne ba daidai ba ne musamman yadda ruwa ke da wahala a zamanin ne bai kamata ba ko alwala mutum ya tafi da masaki guda da kwanar shi yasa kullum muna jan hankalin yan uwa ka je kan famfo ka buɗe ruwan famfo yana ta zuba sha ba daidai ba ne ka taƙaita tattali kai tattalin ruwa saboda tabbiri ba kyau tunda idan ka rage famfo mai kwararowa da yawa ya zama abin da yake zuba zirri ne zai ishe ka abin da kake bukata na wanka da na wanke da ma ka bude wanda sai ka iska har yana buge ma kwano saboda karfin shi kuma ka ce kana Allah wani ya zama banda Na'am.
kuma Allah ce wala tubadzir tabdira kakuba arabtum Ah.
wannan hadisi ke cewa ne ka karanta ko نعم سمعت أنس manzala sallallahu alaihi ya kasance ya taɓa bi makukin mun karanta makuk kuna ita na fasar makuk نعم shine ne mudu Mm.
mudun nabi sannan kuma wa yaghtasilu bi khamsati makaki mudun nabi biyar annabi yana alwala da makuki daya menene makuki shine mudu mun karanta shi a bayan can mun tabari su mai lamba 70 نعم
shin zakola khair mudun nabi da muke awo da shi lokacin zakafin da kai shi ake nufi ɗaikin mudun nabin da ake amfani da shi a kano shi ne a sokoto a katsina a zare misali ko da bambanci in dai al'umma ta tafi akan wannan shi ne mudun nabi namu to mu tafi akan shi kusan shi ba canji ba shi da canji ai to yana alwala da mudunnabi daya ruwan buta buta rindime miyan nan misali in ka cika ta da ita da mudunnabin da muke awon zakafin da ke wane fiye na? tanin kashi to akwai kuma buta ya turtaro ba ɗin nan irin ɗan ƙarama misali ta kai mudunnabi kuma? to ashe kenan wannan ana karantar da mu in muna son mu kamanta sunna Allah ka ba mu ikon kamantawa sai ka kalli buta a gidanka wacce ce za ta baka daidai ciki da ya cika na mudulmi نعم yi Allah da shi to in ba haka ne ka je ka buɗe kan famfo ruwa na ta zuba to sai ka cika mudulmi kusan guda goma in ba ya sa to sai a waye gari ba ka raya sunna ba gaskiya ka yi tabdiri ka yi israfi kuma inna Allah yuhibbul musrifin نعم عرفتم نعم.
نعم سنس ياي الولاء ده مكوكي ده أي مدن النبي سننكما ياي وانكا ده أينهم مكوكي بير نعم شيني كشي سائي نوا كينا مدن النبي نوا بير Mm.
حديث نشي ما يقبات كنا دم حديث لما صدق إلا wasu muke sauri sauri nake mu kai karshe mu tashi Hadisi biyar.
sabon kitab za mu samu biyu bismillah a gurguje أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع shine dai wannan hadisi نعم annabi sallallahu alaihi ya kasance na alwala bi muddin ay bi makokin ke haka ne نعم kuma sannan wa yaghtasilu bi nawi sa'i yana yin wanka da kwatankwacin sa'i نعم
shin akan in muka ce tiya tiya ita ce sa'i
هذا هو سمو الاتياع ba wasu wani هو الاتياع aro ta muka yi Na'am.
kuma muke cewa kwano muke cewa نعم amma kuma tiya ita shahara مم.
a kano ma muna fara ko da asalin ba ba kano ya bace hausa ai aro ta kake ai ko yawa kwano muke cewa نعم
kwano da mudu wanne fi girma ne wanne faɗi to shi kwano a yanda muka san kwano yakan ci mudu nawa wato kun san matsalar ne ba mu da abin da ake kira standardization babu babu kuma wannan aiki ne na hukumomin aiwatar da shari'a a sa ido akan wannan a ce to jama'a dan a fita daga wato ruɗu da birkaniya hukuma ta misali ta ce hukuma da take da haƙƙin kula da wannan hukuma ta tsayar da kwano kaza ko mudu kaza shine kwano ɗaya مم.
in ma taya muke kiranta misali to shi kenan madadin a cewa ne shi kwano a wurin shi kaza shi ne kaza ya zama akwai yani tsari wanda yake guda da muwahadi murakkazi yuzhabu ilayhi مم.
to zai taimaka kwarai wajen samar da nutsuwa madadin samun kai kawo cikin al'amura irin waɗannan waffaqallahu jami آمين ci gaba sai hadisi أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع Ina, Anisa Sama ya kasance yana alwala da mudu nabi kuka ce mudu yana kuma yin wanka da sa'i. Ya muke kiran sa'i da Hausa? Sa'i da Hausa.
سائي سائي Sa'i muke cewa. Sa'i, amma kula sa'i da sas. Ka ce sa'i bi sin mai aiki kenan wajen tattaro zaka. Wannan kuka lura hadisin kusan mutane sauri-sauri yau don gashi har cikin ikon Allah har mun kammala kitabul mai
المياه da kitabu tahara na أيوة، almiya wani giwa فيها
ba ma za ka kada ba أنك أني tsara ga shi duka duka banji ya fi hadisai ɗari ko na karatu biyu muka yi ga shi har mun kai gari kuma muna gode ma Allah ya ba mu dama mun sami kusan sati uku zuwa a jere Eh, mun taɓa samun wannan mun taɓa samu sati uku a jere mun taɓa yin kuka
Masha Allah, alhamdulillah. To Allah sun yi albarka, Allah ya karba mana, Allah ya dacar da mu, Allah ya ƙara mana fahimta, Allah ka ba ƙasar mu kwanciyar hankali da zama lafiya, duk fitina Allah ka ajiye mana, dukkanin mu abota sharri Allah ka mayar kansu, ka tozar ta makircinsu da ɓannansu wajen kawo ma al'umma sharri, Allah ka fallasa su, ka tona asirinsu, ka hana musu kai ga gaci, ka tozar ta dukkanin makirce-makircinsu. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, waɗanda suka riga mu da imani Allah ka ji kansu Amin.
waɗanda Allah ka jarrabe su da wato nauyin mulki ka ba su ikon su ko nauyin mulki kansu Amin.
kasuwancin mu Allah sanya albarka kasashen mu Allah ka ba mu zama lafiya dukkanin arziki ka kai hannun musulmi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تنبوي كشيكو الدور neman addu'a ne تو ya ce assalamu alaikum عليكم shekana السلام akwai jama'a marasa lafiya da dama a Allah.
saka su a addu'a da kuma wasu da suke ne- suka nemi addu'a bisa kuncin rayuwa da suke ciki ya Allah rabu ta lafiya.
ya rabu ya rabu ya rabu ya rabu ya rabu ubangiji halin da muke ciki akwai kunci abinci ya karanci ruwa wahala mai wahala kusan za ka ce babu komai tsaro babu ya Allah mun kawo kuka zuwa gare ka ka kawo ɗauki gare ni ya rabu waɗanda Allah ya jarrabe su da mulki kutun nauyin da ke kanku Allah zai tambaye ku idan kuka ji daɗi da ma'ana cikin wahala lalle Allah zai tambaye ku kuma wannan kuɗin ku tsara haƙoƙin nan da Allah ta ɗaura a kanku shi ne maganin fitin da ake samu in aka tsaye da adalci sai a samu kwanciyar hankali kowa ya ji an mai adalci gwargwadon hali ba kuma adalci a murɗaɗɗiyar ba marasa lafiya kuma kamar da muka faɗa Allah ka kare kafadunsu amin Allah ka ba su lafiya lafiya jari ce lafiya alkhairi ce shi yasa ba a wasa da ita malam ya ce ba mai sanin kiman lafiya sai je asibiti wanda ke kwanciya asibiti duk dukiyar shi in ya ganka kuma duk talaucinka shi yana ganin kafi shi majin daɗi da kuɗin kuma saboda abinda dama yake bukata da dukiyar lafiyar ce moreta to an gane lafiyar kai kuma abin da kake bukata lafiyar ko da babu to Allah ya baka sai ka gode ma Allah kan halin da ka samu kanka ciki mu yawaita fadin alhamdulillah ala kulli halin wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin